أعوذ بالله شكرا جزاكم الله خيرا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين muna wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya haɗa mu a wannan masallaci mai albarka masjid sabino dakat a wannan unguwa ta meralfon domin ci gaba da tafsiri na alkur'ani mai girma wanda muna cikin suratun shiqaq wanda a darasin da ya riga ya wuce mun ga ayoyi kusan goma sha biyar da wannan sura wanda farkon wa'annan ayoyi Allah ya bada labari da yadda lamari zai kasance idan tashin alkiyama ya karato ya zo shi ne Allah maɗaukin sarki ce ya bada labari akan cewa sama za ta dare gida biyu za ta bi umarnin ubangijinta kuma ya cancanci a gare ta ta bi umarnin ubangijinta Allah maɗaukin sarki kasa kuma za ta za a mekar da ita ta kasance babu wani haƙo ko tudu ko gangare za ta hudo dukkanin abin da ke cikinta na nauye-nauye da matattu da dukiya da arziki wata hallat za ta wahinta da su ta bi umarnin allah ne wajen yin haka allah maɗaukin sarki ya bayyana cewa ɗan adam yana cikin rayuwa da aiki na wahala wanda wannan aikin ko ya kasance na alkhairi ne ko na sharri ne almihim da yana cikin wahala ko hazu ya gamu da shi da ubangiji shi Allah maɗaukin sarki kuma tabbas sai ya gamu da Allah maɗaukin sarki almihim dai bayani ya riga gabata sai kuma Allah ya bayyana mana sakamako ya zai kasance da akwai wanda za a bashi sakamakon shi ta hannun dama to wannan za a mishi hisabi mai sauƙi zai yi alfahari zai yi murna zai ji daɗi da wannan sakamakon da aka bashi zai koma zuwa ga aljanna da akwai kuma wanda za a bashi sakamako ta bayan bayan shi idan a bashi a hannun hagu ta bayan bayan shi wannan zai dinga kiran hallaka ta tabbata a gare shi zai shiga wutar jahannama ya kunana da azabarta sannan kuma hallo ya kasance halin shi a doron duniya yana mai dogara da duniya da alfahari da jin daɗi ba ruwan shi da imani da Allah bal ma yana da aqida cewa ba a koma zuwa ga Allah Allah baya tado bayi Allah sai ya ce tabbas Allah ya kasance basiran yana mai lura yana mai gan abin da yake yi ya san ahwal shi wannan su ne ayoyin da muka gani a satin da ya wuce wannan wata yabbita ce muka yi don mu yi tamhidi akan abin da za mu gani na ayoyi bayan Allah maɗaukin sarki ya yi bayani akan ahwal ɗan alkiyama da kuma hali na ɗan adam a nan doron duniya wajen aiki da kuma halin shi ranar tashin kiyama a sakamako to sai Allah maɗaukin sarki ya rantsuwa da wasu ayoyi da wasu alamomi na cikin dare wanda wannan ayoyin da alamomi na cikin dare sun cancanci a yi rantsuwa da su saboda lura da amfanin da ke da kwai a cikinsu game da bayi Allah ya rantsuwa ne akan cewa lallai tabbas ɗan adam zai haudu hali bayan hali yau da akwai gobe babu yau da sauki gobe da tsanani yau rayuwa gobe mutuwa haka haka hali bayan hali akan shi na zama ɗaukin sarki rantsuwa insha Allah arama zai iya karanto mana wa'annan ayoyin da ya zai Allah tabaraka wa ta'ala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون
وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون
na'am shukran jazakumullahu khairan wannan ayoyin guda uku wanda aka yi ranzu a cikin su sune kamar ya haka da kuma abin da aka yi ranzu a kan shi sai kuma dori na hali na mushrikai da suka kasance sun kin imani abin al'ajabi akan rayuwarsu Allah maɗauki sarki ke cewa fala uqsimu bishafaq Allah ya ce tabbas ina rantsuwa da lokacin shafaqi ash-shafaqu shine al-humra allati takunu ba'da ghurub ash-shams ash-shafaqu shine ja da sama take yi bayan rana ta fara kenan daidai lokacin sallah ta isha'i daidai lokacin sallah ta isha'i za ka ga wannan sama da akwai jajaja to injan nan ya ɓoye injan nan ya wake a lokacin sallar isha'i ta yi za a ku sakuran kiran da dama za a ga mutane ana yin sallah jan yana nan bal ma wasu suna yin sallah ba ma jan ba matsalar yana nan shi ne malamai suke cewa ashafaku isnani da akwai alhumra da alsira a shafakun guda biyu ne da akwai alhumra da akwai alsira masara da rana take yi bayan tawa da kaga ga duhu kuma ga masara masara da wannan shafak ne ba da shi ba ake lura da lokacin sallar isha'i wanda ake lura da lokacin sallar isha'i da shi shine ashafakul ahmar daidai sallar isha'i in duhu ya ɗan za a ga sama da akwai janja wannan jan gurbi ne na yani fatawa idan ya hake a lokacin sannan isha'i lokacin teshi to Allah ya yi rantsuwa da wannan lokacin saboda ana yin sallah mai mahimmanci mai darga a wannan lokacin kuma lokaci ne mai amfani game da bawa sallar isha'i tana da cikin salloli masu daraja wada wanda manzala sun ya bayyana tana da cikin akkalus salatu ala munafiki sallah ta isha'i da sallah ta asbahi to Allah ya yi rantsuwa da lokacin ashafaqu kenan ashafaqu shine ja da rana da da sama yake yi bayan magariba bayan fadawar rana to Allah ya yi rantsuwa da wannan lokacin sai Allah ya ce fala uqsimu bishafaq tabbas ina yin rantsuwa da lokacin shafaqi ja da sama yake yi bayan hadawar rana nan fala in mun lura da akwai nan la innan malaman tafsir suke ce wata la ce za'ida litta'kidi la ce da ake karawa a rantsuwa domin a ƙarfafa rantsuwa a tabbatar da ita shi ne malamin ke sa kenan in ka ɗauki haka sai ya kasance fa uqsimu qasman mu'akkadan bi humrati al-ufuq ko kuma bi shufuqi bi shafaqi alladhi huwa humrati al-ufuq ba'da ghurub shams shine Allah madaukakin sarki yana yin rantsuwa rantsuwa mai ƙarfi da jada shasannin sama yake yi bayan hatsawar rana to Allah ya yi rantsuwa da wannan lokaci don lokaci ne mai amfani ga bawa lokaci ne za a yi sallah ta isha'i tsakanin sallah isha'i tsakanin sallah magariba da sallah isha'i lokaci ne wanda yana da fadahin nasu yau wanda manzalar sallah ya yi isha'i kan cewa ya ali ya kyamaci yaƙi a dinga yin barci a wannan lokaci tsakanin isha'i da magarba wadda ya kyamu shi a dinga yin barci a ana so bawa a wannan lokacin ya yi ƙoƙarin yin mai da kanshi a azkar karatun alƙur'an da makamantan to kenan kaga daidai lokacin yana kasancewa da tsakanin magarba da isha'i ita sallah ta magarba lokacinta daga faɗawar rana rana tana faɗa lokacinta ya yi ko to malamai ke cewa ƙarshen lokacinta da aka yi so a yi ta masaran sama kahin ya bace in masaran sama ya bace ka bar lokaci muhtari nata to wani lokaci ne ta daga jan nan ya bace wanda ne yana bacewa isha'i za ta zo to lokacin magariba ya riga ya ce wata idan wannan ashafaku shine ja da yake kasancewa a sama bayan fadawar rana to Allah ya yi rantsuwa da wannan lokaci shi ne Allah maɗauki sarki ce fala uqsimu bishafaq dan ne tabbas ina rantsuwa da lokacin lokacin da sama yake yin ja bayan fadawar rana wallahi wa ma wasaq kuma ina rantsuwa da dare da abin da ya rufoma da abin da ya tattaro Allah ya yi rantsuwa da dare karan kanshi kaga shafaq wani jirgi ne da dare ko to wannan kuma ya Allah ya yi rantsuwa da daren karan kanshi da dukkanin abin da ya rufoma da dukkanin abin da ya tattaro domin dare yana tattaro ababe da dama rayuwar cikin dare rayuwa ce abin al'adu za ga mutane daga rana ta yi sun haɓaka sun yatsu a duniya wannan ya je can wannan ya je can amma dare yana yi ne dare ya tattaro su ya maido su gurin zaman su ya maido su gurin kwancin su shi yasa Allah madaukin sarki ya bayyana cewa dare sakanan ne waja'alna laila waja'alna laila sakanan Allah ya sanya dare ya kasance sakanan gurin kwanci ne gurin nutsuwa ne mai da hankali wadda haka kuma hannu Allah ya yi rantsuwa da dare da abin da ya tattaro na dabbobi na al'umma da na dukkanin halittu min sharri ghasiqin idza waqab a cikin suratin al-falaq kana neman tsarin Allah ya kare ka da sharri na dare lokacin da ya rufo بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب نعم من شر غاسق إذا وقب محل الشاهد كده كان عليهم مسألة ألا يكارك da sharrin duhun dare lokacin da ya rufu ya tattaro halittu masu cutarwa domin a dare halittu masu cutarwa suna yawan yaduwa kama iskokai kama irin macizai kunamu da makamanta haka sai kake neman tsari Allah ya kare ka to anan Allah ya yi rantsuwa da wannan lokacin za ga bawa yana shiga sai ta yi shiga ruwa a cikin dare in neman kusanci ne yake da Allah a cikin daren nan ne yake da kusanci zuwa ga Allah madaukakin sarki shi ne na Allah madaukakin sarki ya rantsuwa da dare yace wallahi wa ma wasaq Allah ce ina rantsuwa da dare wa ma wasaka da abin da ya tattaro wasaka ay jama'a wa zamma ilayhi da abin da ya tattaro ya hada wa ma laffa fi zulmatihi min an-nasi wad-dawabi wal-hawam da abin da dare ya tattaro na mutane da dabbobi yan kaga wallahi wa ma wasaq Allah yana rantsuwa da dare wa ma wasaka da abin da ya haɗo ya tattaro na jama'a da al'umma da halittu idan na alama aukin sarki ya yi rantsuwa da dare saboda alfanun da ke da kwai a cikin daro na kwanciyar hankali da nutsuwa da mai da hankali zuwa ga mazauni da matabbaci zuwa ga gida sai Allah ya rantsuwa ta uku ya yi rantsuwa da wani ɗaya daga cikin abu na ayoyi na alamomi na dare shine alkamar wata Allah ce wal kamari idan tafa ina rantsuwa da wata lokacin da ya cika hasken shi ya cika wajen haske wal kamari idan tafa Allah ce ina rantsuwa da wata idan tasaka idan ta kamala fi dau'ihi lokacin da ya cika wajen haske malamai suke cewa nan Allah ya yi rantsuwa ne da wata a lokacin da ya cika wajen hasken shi kenan Allah ya yi rantsuwa ne da ayyamin zai wurinnuka na hasken wata wanda su wannan ayyamin zai kwanakai ne guda uku masu mahimmanci masu daraja wanda fa'ida gare su wannan kwanakin guda uku ya zo manzo Allah yayi umar yayi yayi umarni yayi wasiya akan a azince su ya zo manzo ya zo a hadisin malamai wa a maganganun malamai na sifil islami suna cewa mafi fadalar lokacin da in mutum zai yi hijama za a mishi kaho a yi mishi a cikin ayyamin hijiru saboda wannan wani shika na farin wata yani dama ce ta samun lafiya sai mu dawo akan azumi azumi na ayyamin hijiru yana ƙara ma mutum lafiya azumi na jarrika na warin wata wanda abu huraira radiyallahu anhu yake cewa awsani khalili bi talati badaki na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yayin wasiya da ababe guda uku abu na farko an asuma yani talata ayyamin min kulli shahr ya mun umarni da in azumci wurin nika guda biyu na kowane wata ayyamin biyu su ne wurinnuka guda uku na kowane wata su ne ayyamun biyu ayyamun biyu su ne yani wurinnuka guda uku nan dai da Allah ya rantsuwa da wata a lokacin da ya cika hasken shi jai kenan ya mishi wasiya ta farko ya azumci wurinnuka guda uku na kowane wata su ne ayyamun biyu rana ta wannan kwanakai wani da ke da kwai hasken wata a cikin su su ne kwana ya zo a wani hadisi manzo Allah ya ce ayyamul bid su ne kwana na goma sha uku sha hudu sha biyar a kowane wata mutum ya yi kokarin azanta shi na uku abu na biyu da manzo Allah ya mishi wasiya kan shi ya dinga yin salatul duha abu na uku da manzo Allah sai ya mishi wasiya kada ya fice ya kwanta barci bai yi ba wuce واضح إذا وقع محل شاهد شيني أيام البيض أنصو مستحبين أعظم جيسو واضح كما سنة الفوائد جاء الفانو جمدا يعني إذا دمنا حديثنا أبي هريرة حديثنا وندك متفق عليه شيني نعلم كيف والقمر إذا اتفق الله شيء إنا رنقوا دوتا إذا اتفق إذا يتك وجن هتكنش إذا صار بدرا إذا يكسنش ya yana amsa sunan badar wata alkamar ba a ce mishi albadaru sai in ya tumbaka ya cika ya bada haske tsala albadaru alaina wa gurbakin da mutanen madina suka tarbi manzalar son da shi suka siffanta shi da albadar to manzan allah hasken shi kamar hasken wata idan ya cika shabba shi da suka rubuta kenan albadru shine in wata ya cika ya tambatsa daren da ya yi ba da haske su ne sha sha uku sha hudu sha biyar ba to Allah ya yi rantsuwa da lokacin shafar da kuma dare da abin da ya tattaro da wata idan ya cika Allah ya rantsuwa da waɗannan ababen akan cewa ɗan adam zai kasance cikin hali bayan hali Allah maɗauki sarki ce la tarkabunna tabakan an tawa tabbas wallahi ku mutane al'umma ku ɗan adam za ku kasance ku hau hali bayan hali dan la tarkabunna kinaya ce aka yi yani halin da za ku dinga tsantar kanku yadda ka san doki ne za ku hau halin da za ku tsinci kanku yadda ka san doki ne ya aka yi kinaya a kan shiga cikin kunci wataran cikin kunci wataran cikin daji da tarkabunna tabakan an tabak tabbas za ku hau hali bayan hali za ku shiga cikin hali bayan hali yau da akwai gobe babu yau da tsanani gobe da sauki yau da rayuwa gobe da mutuwa hali bayan hali wasu malamai suka ce wannan aya tana nuna asalin shi halittar ɗan adam ɗan adam zai kasance nutfa ɗugon maniyi ya dawo ya kasance alaka wani gudan jini ya dawo ya kasance mudga wata gudan tsoka bayan haka ya dawo afwan afwan afwan da idasa haika ya kawo bayan haka ya dawo ya kasance yani kashushuwa a kawwana halittarsu bayan haka a sanya mushi ruhi bayan an sanya mushi ruhi a aihe shi bayan an aihe shi ya kasance yana yaro karami wanda bai san ciwon kanshi ba ya zamto yana yaro mumayyar sabi mumayyar wanda ya san ciwon kanshi irin ɗan shekara bakwai bayan haka ya zamto sarmai bayan ya zamto sarmai ya zamto da tiyo ya zamto tsoho kai ya zamto matacce a cikin rayuwar kabari barbar bayan rayuwar kabari barbar a tada shi ya tsaya a gaban Allah fi arzul mahshar bayan ya tsaya a gaban Allah fi arzul mahshar a yi mishi sakamako in ma aljanna in ma to malamai suka ce wannan aya tana nuna hali bayan halin da zaka shiga shine wannan malam yanzu ya kawo wani aya واضح تفضل ولا تكلموا سوى أصلا يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من مضغة ثم من مضغة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا wannan ya nuna marahil inda mutum zai tsinci kanshi a wannan ayar da mala ya karanta mana kinan za ka kasance abinda muka bayyana ne mutum zai kasance tun daga ɗigon mani haka da haka da haka da ها كما هلو الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد الله الذي خلقكم من ضعف ثم من بعد ضعف قوة ثم من بعد ضعف قوة ثم من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء
Na'am, Allah maɗaukin sarki ya ce shi ne wanda ya halicce ku, kuna cikin rauni yaro ɗan laɓu za a aine shi, ana tsoro ma yani a wani yara su gowa za su kama ɗan yatsa shi kan ɗan yatsa ya kare. Yana cikin rauni laɓuɓu motsi ma ya motsa shi in ba a motsa shi ba don tsabar raunin yaro inda za a bar shi a yanayin kwanciya ɗaya kan taɓewa zai sai ana yi ana canza subhanallah dan tsabar rauni inda za a bar shi a da yake da suna a cikin kwanciya ɗaya kan tatsewa ne kaga iya rauni rauni kenan bayan wannan raunin sai ya zamto sarme ya zamto mai ƙarfi yadda ka san kaga in yana wucewa ya bugi wannan katangar ya buge wannan iska da ƙarfi ya shiga cikin ƙarfi shi ke sarmi to bayan ƙarfin kuma zuwa dawo ya zama tsoho takwaf raunin ya dawo ta yadda inda yaro ƙarami zai kama shi zai iya ji mishi zai iya rauna mishi to wannan haka ne halin ɗan adam da yake shiga shi ne ke nan misdaƙan na wata ana maɗaukin sarki la tarkabunna tabakan an tabak tabbas wallahi sai kun shiga hali bayan hali kenan da tarkabunna nan an yi amfani da arruku kamar halin da za ku shiga yadda ka san doki ne za ku shige shi kuma da gaugawa yadda ka ga gudun doki yana wucewa to da gaugawa haka zai wuce kuma wani hali ne kakka taɓa tunanin hali zai dawo in kana cikin tsanani kakka taɓa tunanin tsanani zai dawo in kana cikin wahala kaka taɓa tunanin wahala za ta zama wani in kana cikin jin daɗi da yarwa da dukiya kaka taɓa tunanin za ta zama wani in kana cikin rayuwa kaka taɓa tunanin za ta zama wani in kana cikin rashin lahiya kaka taɓa tunanin za ta zama wani in kana cikin lahiya kaka taɓa tunanin za ta zama wani yani da akwai canji wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas wannan rayuwa ce Allah maɗauki sarki wurin duka ne muke canza tsakanin mutane yau ka ci nasara gobe a ci nasara a kanka yau ka samu gobe ba ka samu ga ɗan kasuwa rayuwar ɗan kasuwa ta ishe ka abun mamaki wata nan zai ilga riba zai ilga riba zai ilga riba har ya huce amma wata nan kuma hannu a sai abin kada goma aiki kenan rayuwa tana canza wannan ayar abin da take karrara ke wasu malamai suka ce la tarkabunna sabaqan an sabaq labarin ya ake badawa a halin alkiyama ba nan doron duniya ba lallai tabbas a alkiyama bayan mutuwa za ku shiga hali bayan hali wahala bayan wahala sai wanda Allah ya sauƙaƙe mu idan ka riga ka mutu rayuwar barza kaga hali na hukuku kana cikin rayuwar barza za a zo a yi nafha a tada kowa ya fito daga cikin kabarinka tashin alkiyama halin da za ka shiga bayan rayuwar barza shine alwukuf bayna yadayillah tsayuwa gaban Allah mai dauke sarki kamar yadda za mu gani a cikin suratul al-mutaffifin insha Allah tsayuwa gaban Allah maɗaukin sarki bayan wannan rayuwa ta tsayuwa gaban Allah maɗaukin sarki shine hisabi in an gaji da tsayuwa kowa ya riga ya ruɗe ɗan aljanna Allah Allah yake a kai shi aljanna ɗan wuta ya dangoma ya haƙura azabar tsayuwar wannan wurin kaɗai ta ishe su jira yake a yi sakamako ya shiga wuta to a wannan gurin bayan wannan rayuwar sai bayan wannan halin na tsayuwa mawqif to me kuma hali na rayuwa ta har abada shi ne rayuwa aljanna dan kaga malamai ne suka ya hamle din wannan ma'anar a halin da za a shiga a cikin wannan ranar tashar kiyama shine daga cikin sa akwai al'allama al'alusi yake cewa ya'ani la tarkabunna ahwalan ba'da ahwalin hiya tabaqatun fi shidda ba'daha أرفع من بعد وهي الموت وما بعده من مواطن القيامة وأحوالها yace al'allama al'alusi ɗaya daga cikin malaman tafsir yake cewa yani za ku hau za ku shiga hali bayan hali hiya tabaqatu wannan hali bayan hali suna hauduwa kala kala ne wannan bayan wannan wannan bayan wannan ba'duha arfa'u min ba'd wata tabaka wani hali yayi wani hali bai malamin da yake cewa ita ce mutuwa za ku shiga bayan mutuwa hali na mutuwa da abin da zai zo bayan mutuwa su'ari almalakai bayan shi rayuwar banza bayan ta gashi nan wanda muka bayyana ya ce ba zuwa arfa ne ba wahiya min mawafin kiyama daga cikin shi da akwai guraren da suka shahi tsayuwa ta alkiyama da makarantar wannan ke zama wasu malamai suka ce wasu malamai suka ce ana magana ne a asalin halin ɗan adam halittar ɗan adam ko magana ta farko ana yin asalin halittar ɗan adam zai kasance a hali bayan hali rayuwa mutuwa ɗan ƙarami sarmayi tsoro wasu malamai suka ce da ana magana ne a hali na alkiyama abin da zai kasance na alkiyama wasu malamai suka ce da ana magana ne a rayuwa ta ɗan adam zai kasance wasu ran yana da wasu ran bayyana balma wasu malamai suka ce wannan ana nufin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam alaƙar misal abdullahi bin abbas a cikin hadisin da imam bukhari ya rato abdullahi bin abbas yake cewa da tarkabun na sabakan an sabak halan ba da halin haza nabiyukum abdullahi bin abbas yake cewa za ku shiga hali bayan hali ma'anar da sarka munna sabakan an sabak za ku shiga hali bayan hali haza da biyu kuma wannan annabin ku an haife shi maraya marayancin nashi bai dawwama ba sai Allah ya sanya shi a ƙarƙashin ammi wannan kakan shi Abi Talib wannan Abdul Muttalib bayan Abdul Muttalib Allah ya sanya shi a ƙarƙashin ammi shi Abi Talib bayan rayuwar da ya ƙarƙashin ammi shi Abi Talib ya cika ya zama sarmai ya auri Khadija aka ba shi annabci da ba annabi bane aka ba shi kuma manzanci bayan rayuwar da ya yi a makka aka suka muzanta mishi suka tsananta mishi suka cuce shi ya yi hijira bayan wahala bayan hijira sai ya ranta haɗi ya zo bayan shi kuma allah ya abshira shi to shi ne abdullahi bin abbas ya ce za ku shiga hali bayan hali haza da biyu kuma wannan annabin ku ne ku duba rayuwar shi ku yi amfani da rayuwar shi mun riga mun ga huce Allah ɗauke sarki ke cewa waje ka a'ilan fa azna waje ka zalan fa da waje ka kiwon fa azna wanda Allah ya same shi maraya sai ya ban manzalar sama maraya ne na uwa da uba ma'aikin shi tun kayan a yanshi rasu ma'aikin shi tun kafin ya wani gare rasu kin kaga hali bayan hali to wannan sai ka kasance shi yasa kakka taɓa tunani hali zai dawoma a yadda ake ciki babban abin da ya kowa madakal da manufar na shaitan da yake zuwa mutum shine ya ce maka ya maka kutuba ya ce maka wannan halin ma zai dawoma kai ke ka kasa wuraren wannan kutuba to ya gama ne to wannan ayar tana nuna ma hali ba shi taɓa dawoma mashigar shekan shi ne kudanta maka halin da ake ciki da wama za a a lahiya gare ka yanzu da wama za a arziki gare ka yanzu da wama za a a kaza gare ka da makamantan haka Allah ce kinan wannan kuma wani malami daga cikin malaman tafsiri a sha'adu yake cewa ana nufin manzon Allah a lailatul al-isra wal mi'raj an yi isra'i da manzan Allah sama tun daga masallacin harami zuwa ga masjid al-aqsa subhanallahi subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير نعم كنا إسرائي تهيب دا أكي دا غرم مكة مسلاة الحرمي زوا مسلاة بيت المقدس واضح معراجي دا كما بيت المقدس زوا سما حتى بكر وانا شيني معراجي to malamai ɗaya daga cikin malamai na tafsiri ash-sha'bi yake cewa latarkabunna طبقا عن طبق يا محمد سماء بعد سماء لتركبن يا محمد سماء بعد سماء تبت يا an sauko da nake nan kafin wannan Isra'i da Mi'raji a tafsirin shi a ra'ayin Ashabi yake cewa ana wa manzala sam labari ne tabbas ya kai manzala sama zaka hau sama bayan sama tabakan an tabak sama'an ba'da sama'i aka yi miraji ya shi sama ta ɗaya sama ta biyu sama ta uku har zuwa sama ta hudu har ya kai inda sujaratul munta kai Allah ya ce laqad ra'a min ayati rabbi laqad ra'a min ayati rabbi al-kubra har kinan al-muhim wani tafsiri kace sabaqan ba ba yani sabaqan an sabaq shine sama'an ba da sama ɗaya daga cikin malamai yake cewa la wannan ayar tana nuna wasu mutane ne a nan doron duniya sun rayu a wahala a cikin rikin jin daɗi amma sun tsaya sun bauta wa Allah da gaske ranar tashar kiyama kuma sai Allah ya ba su ni'ima da aljanna wasu kuma sun rayu a nan doron duniya a cikin jin daɗi da kuɗi da komai ba su kai aiki na kirki ba ranar tashar kiyama Allah maɗaukin sarki sai musu sakamako da wuta alhim dai sai akwai maganganu na malaman tafsiri a ƙarshen wannan kalma abin da ya fi shine mu bar aya amma ana nufi ɗan adam kowane nau'i na ɗan adam zai shiga hali bayan hali halin shi ba shi taɓa canzawa shi yasa manzo Allah sai ce taztani khamsan qabla khams ka muri ababe guda biyar kafin zuwan ababe guda biyar sai ya faɗi daga ciki ka mori wadatar ka kayan talauci ka mori rayuwar ka kayan mutuwa ka mori shababaka samartakarka kabla haramika kayan tsuwa ya zo maka duk tsirmayin da bai ba kokari ya mori samartaka shi wajen bauta wa Allah wajen neman ilimi wajen biyayya game da game da shi wallahi in ya girma zai yi dinna ka mori lafiyar ka kafin shi lafiya haka manzo Allah sai ya bayyana sannan kuma har zuwa manzo Allah sai ce idan ka waye gari ga aiki na alkhairi kada ka ce ke da marince idan marince ta zo ga aiki na alkhairi kada ka ce ke gobe da safe baka san ba gobe da safe wani hali zai zo maka la tarka gunna sabaqan an sabaq hali ne wanda ka dinga hawo da tsaye baya da shi yasa wallahi kowa ya yi ko da wannan abin da aya ta nuna cewa haliwa ba shi da wama a gare ka don wannan hali ne ya canza maka wani hali ne zai zo Allah ta baka la tarkabunna tabaqan an tabaq to wannan an jima da akwai izina a cikin haka kan cewa hali ba ya taɓa canza mushrikai wanda suka ƙi imani da shari'a ta musulunci yake suke cuta samun manzanar kawa to san da sanewa halin nan ba ya tabbata lokacin mushrikan da suka cuta sama manzanar sama a makka sun tabbata halin su bai tabbata ba suna ganin manzala yana tare da su suna cuta samu shi sai ya yi hijira Allah ya ɗaukaka shi ya yi kalaba a kansu tun suna kawo mushi hari manzo Allah ya ce daga yau an daina kama na hari ya jaha da rundina aka je aka yi fata makka sai ga su waɗanda suke cutatar da shi sun zo suna cewa kai mai rahama ne mai jin kai imana rahama manzo Allah ya ce iza hu fa antum tulaqa ku sai an yaye muku waɗanda da suke cutatar da shi ba kayan nan ma kuma an kashe da yawa wanda aka kashe to shi ne Allah bayan ya gaya masa haka za ku shiga hali bayan hali ya kuma shirkai ku lura da haka ba sai Allah ya ce musu fa malahum la yu'minun to me ya same su tare da wannan wa'azin ba su imani me ya same su rashin lafiya gare su matsalar kwakwalwa gare su fa malahum la yu'minun me ya same su ba su imani wannan fa malahum la yu'minun malaman tafsir suke cewa istifhami ne yuqsadu bi tawbih yani tambaya ce aka yi amma manufar da ake nufi na wannan tambaya a wulakanta su duk da wannan ayar da ibn da aka gaya muku da cewa hali na dan adam baya da wama bayan wannan halin wannan halin da za shiga nisa kuka fahimta ne nisa ba ku yi imani haka Allah maɗauki sarki ya wajen hamus kuma wannan fa ba fa iya mushrikai ba domin alƙur'ani ba mushrikai ba ne cewa magana har kai musulmi wanda za a yi ma magana a yi ma wa'azi a gaya ma Allah ya ce manzo Allah ya ce ka doge ka yi taurin kai to me yasa ba ka imani ba ka kankan da kanka bakka tsoron magana Allah Allah ce mu sai Allah maɗaukin sarki ya ƙara bayyanawa akan matsalolin da ke akwai akan mushrikai wa idza quri'a alaihim alquran da yasjud idan aka karanta musu alqur'ani ba su sujjada ba su rusunawa ba su girmama alquran nan wa idza quri alaihim alquran idan aka karanta musu alqurani la yasjuduna kalma ta la yasjuduna shin ana nihin da shi sujjada hakikiyya ko kuma ana nihin da shi yani girmamawa saurara kaskantar da kai a zahiri za mu ga وإذا قرئ عليهم القرآن إذا آكرن تامس على القرآن لا يسجدون بارتا كن كن دكس بارتا رسنا وبارتا ورارا نم السجود بمعنى الخضوع أذالي يافي نفسي سجود نم بمعنى الخضوع أنت كي دميك ولا الخضوع والانتياب ما هي كسر تلك معنى شيء وإذا قرئ عليهم القرآن لا يستمعون ولا يخضعون ولا ينقادون لما ورد في القرآن إذا بس أنت كي بس دميك ولا dalilin haka da akwai malaman da suka taya kan cewa ana yin da shi sujjada sak sujjada wannan wa idza quri'a alaihim alquran idan aka karanta musu alqurani a cikin kuma alqur'anin an yi umarni da ayi sallah la yasjuduna basta yin sallah sai ya kasance kenan as-sujud an yi itlaqin juz'i ma'a iradatil kull an wadu wani yanki na sallah ana nihin sallar karan kanta da Allah ce warka umar za ki yi ruku'i ka ya kake kai sallah itlaqin juz'i ma ranar kul wani wani bangare da cikin bangareka na balaga mutum in zai ce da makon ka ce alaƙa misal zan yi sallah ya ce zan yi sujjada wala idan kenan wannan shine kenan ma'anonin guda biyu shin أنا نفي الشيء يعني سجود إن أنا نجي سجود تعظيم وخضوع قد أن تدكي جرم مع القرآن وكما أنا نين شيء سجدة حقيقية ولا أشياء في صلاة إذا أنا كرن تامت القرآن لا يسجد أكاكش وانا آية ودا أكوي في حكمته وكمته نفرقو دا أكوي وعد وعد شيني إذا أنكرت ما القرآن إن كان مؤمنين na farko za ka saurara za ka yi hudu'i za ka kaskantar da kanka za ka bi umarni da a gaya ma in hannu ne ka bari almihim za ka yi kauyanka shi Allah maɗaukin sarki ya bayyana haka wa iza kuriya alƙur'an fastamiru la'allakum وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له لعلهم
la'allakum turhamun la'allakum turhamun Allah ya ce idan aka karanta alqur'ani ku saurara domin Allah zai muku rahama sauraron alqur'ani yana jawo wa rahama na farko kenan wannan aya tana nuna mana in an karanta alqur'ani sauraron shi ake kuma in an saurare shi shine za a bi umarnin da ya wani za a yi aiki da abin da ya wani za a maika mushi wuya kuma wannan ayar tana nuna mana mun ga biyu wa'azi kenan shine ladabin da za ka kasance tare da alqur'ani dole ya kasance ladabi ne na girmamawa kenan in an sa qira'a ta alqur'ani babu hira kuskuren da ke da kai a yau da tun kaga a fada ya sanya alqur'ani kuma ana hira ko a saurari alqur'ani ko a kashe ai hira ha kuma hallo idan ka sanya wannan mai yake suna ka sanya alkur'ani a kiranka ka wulakanta alkur'ani babu girmamawa shin in ya ɗauko aya ka tsaya har ya ida su jire aya su kwana ya ka ɗauki abin kusu kuma ka sanya alkur'ani ya zamto ɗan kiranka ya dinga alkur'ani shi ya dinga cewa wane wane yana kiranka haka ai babu girmamawa to kaga wannan duka aya tana nuna haka sai kuma wannan aya tana nuna cewa alkur'ani yana umarta da a yi sujjada in ka zo gurin sujjadar dole ka yi in ba ka yi ba ka zanto ka yi kama da mushrikai guraren da ake yin sujudu tilawa kamar wannan aya ta zama cewa dole a dinga yin sujudu tilawa idan aka karanta alkur'ani aka zo gurin sujudu tilawa ana so ka yi sujjada sujudu tilawa kai tsaye ka yi kabbara ka kalli gabas ka ce Allahu akbar ka yi sujjada sujjada karatun da ake yi nafsun dai karatun da ake yi a sauran sujjadori na sallah kuma kana iya yin addu'a na alkhairin duniya da zai fara yi sujjada idan kana ciki mun riga mun mutu a cikin suratul alaq ko ga kuma wannan aya wannan sura wannan ayar ma ɗaya ne daga cikin gurare na sujjada kawai da za mu gani a hadisi na Abi Hurairah sauran kuma da gurare da dama wanda za mu gan su insha Allah yau da gobe bi iznillah kenan in ka zo gurin su yana daga cikin ladabi na tilawa na karatun alqur'ani duk gurin sujada in ka zo ka tsaya ka yi sujada duk da ba wajibi bane ba amma mustahabbi an so don ma kanka yi kamanceceniya da mushrikai wanda su in an yi umarni da su sujjada ba su sujjada kuma mafi yawa guraren da aka ake sujjada fa umarni ne da kai sujjada ko an ba da labari akan wasu ba sa sujjada kai kuma mumuni ya kamata kai sujjada To sujjada-
أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا kaga mumane na gari na kwarai in an karanta musu ayoyin Allah suna yin sujjada kenan wannan mu rike wannan ladabi karatun alkur'ani ana sujjada a wasu gurare wanda wannan guraren ba da ra'ayi bane ba aka fito su dan kan mutum ya kara waga sahabbai suka rawaito mun ga a suratul alam ruwaya daga gurin abi huraira yace manzon Allah yayi sujjada a suratul alam kuma yayi sujjada a suratul inshiqaq zamu ganta kuma zo ruwaya yanzu insha Allah to wannan guraren kayi kokarin yi kuma alama a mushafi da akwai alama na sujjada da ake sanyawa alama ta wata asumiya asumiya ta masallaci haka kowa ya duba ya ga alama ya duba mushafin shi ya ga alama ta asumiya asumiya ta masallaci kuma da akwai alamun jan layi tun kahin ka iso gurin ana ja maka layi dan ka lura da gurin kenan ladabi ne a cikin sallah ne ko ba a cikin sallah ba ne ba duka ana yin sujjada kuma eh, abin da ya fi ƙarfin dalili su yi da shukur bila da tawakkafu ala tsara ko da baka da tsarki amma ka san da cewa yana daga cikin ladabi na karatun alkur'ani ya zamto kana cikin tsarki wada amma ana yin ta ko da baka da tsarki su yi tilawa da su yi shukur ana yin su ko da ba baka da tsarki wada jini kinan wannan shine hukuncin nafi'u da take nunawa wannan ayar shine yani yin sujudi a shukur a cikin sujudu tilawa a dukkanin gurare na karatun alkur'ani kenan wannan kawa ayar nan tana ishara akan duk guraren da ake yin sajada tana nuna maka ka dinga yi sannan kuma lo- hukunci na fito na biyu wannan gurin da akwai sujudi a tilawa a wannan gurin ya hadisi ya zo wanda imam al-bukhari ya rawaito daga rafi rafi yake cewa sallaitu ma'a abi hurairata al-atama yani al-isha'a fa qara'a idha as-sama'u inshaqqat fasajada فقلت ما هذه قال سجدت بها خلف أبي القاسم فلا أزال أسجدها أسجد فيها abi rafi yake cewa na yi sallah bayan abi huraira sallah ta isha'i al'atama sallah ta isha'i fa qara'a idza sama'un shaqqat sai karanta surar na idza sama'un shaqqat da ya karanta da ya zo gurin da aka ce wa idza quri'a alaihim alquran la yasjudun sai ya sujjada fa sajada fa qultu ma hadhi sai cewa rafi ya cewa abi huraira me ya sa kai sujud da wannan kenan wannan yake nuna mai cewa sujudu sahu sujudu tilawa afwan ba haka nan da radin ka ba ake hudota sahabbai sun kasance suna tambayar mutum hujja don yi ba haka nan da radin kai ba ake kawo ta sai abi huraira ya ce sajadtu biha khalfa abul qasim na yi wannan sujada a bayan manzon Allah yana limanta ta kenan mun yi da ni da manzo Allah mun yi sujjada wannan dan haka yace wala azalu asjudu fiha ba zan gushe ba ina yin sujjada a cikin wannan sura duk ina zo gurin wannan aya haka kuma hallo a wata ruwaya wanda hadisi ne muttafaqun alaihi imamu bukhari da imamu muslim suka rawaito abi hurairah yake cewa manzon Allah ta sama yayi sujjada a suratul alaq yayi sujjada a suratul inshiqaq mun ga wannan hadisin a suratul alaq a shekarar da ta wuce yan kaga wannan gurin sujjada ne ɗaya ne daga cikin gurin sujjada duk gurin sujjada za ka ga yana da dalili da akwai hadisi wanda aka rawaito daga sahabi zuwa ga manzo Allah sasma ko kuma sahabi yayi ya ce manzo Allah ma yayi wadda shi yasa malamai ke cewa sujudu tilawa tawqifiyya yani ana cira tota ne daga wahayi Allah ya maka idan wa idza quri'a alaihimul qur'an la yasjudun idan aka karanta musu alqur'ani ba su risnawa ba su kaskanta kansu ba su mai kauya lokacin da ake karanta musu alqur'ani fassara ta farko fassara ta biyu wa idza quri alaihim alqur'anu idan aka karanta musu alqur'ani la yasjuduna ba su yin sujjada idan alqur'ani ya umarce su da yin sallah ba sa yin sallah fassara ta uku wa idza quri alaihim alqur'an la yasjuduna idan aka karanta musu alqur'ani kuma gurin ya kasance gurin sujudi tilawa ne la yasjudu da basayin sujuda wabe kenan duka su kuma du'a tana dauka kenan wannan zai nuna mana mustahabbi ne yana daga cikin sunna ce kiyaye sujudu at-tilawa lokacin da mutum yake yin tilawa sai Allah maɗaukin sarki ce wallahu a'lamu bima yu'un Allah shine mafi sani da abinda mushrikai suke koyewa na adawa da kiyayya da kafirci da musulunci da manzo Allah sallallahu kafirai suna koyi ababa a cikin zukatansu na kin musulunci na adawa da annabi Muhammad sallallahu alaihi na tsanar addinin musulunci na kafircewa addinin musulunci na karya addinin musulunci abin da suke koyewa a zuciyarsu ya yi abin da suke bayyana mu abin da suke koyewa a zuciyarsu na kafirci da kinka da kin musulmi ya yi muni akan abin da suke bayyana duk wannan abin da kake ganin kafin suke bayyana wa abin da suka koye a cikin zuciyarsu ya yi muni wannan shi ne suna na kafirci shi ne Allah maɗauki sarki ce wallahu lallai tabbas Allah maɗauki sarki a'lamu shi ne mafi sani bima yuluna da abin da suke haɗawa suke ɓoyewa a cikin zuciyarsu malai ce ai wallahu a'lamu bima yajma'una fi sudurihim Allah shi ne mafi sani da abin da suke haɗawa suke ɓoyewa a cikin zukatarsu min al-kufri wa takzib na kafirci da karyata addinin musulunci العلامة ابن عباس كتوى والله أعلم بالعيون أو أي يدمرون من عداوة الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين ألا شيني ما في سني da abin da suke koyewa na adawa ga manzana da sama da kuma mummuni wannan shi ne halin kafin a da da a yau suna koyi adawa da ƙiyayya ga musulmi da musulunci da kin manzon Allah sallallahu alaihi ko da ka ga sun baka huska cewa suna tare da kai suna girmama ka ko suna so su yi mu'amala wallahi a zuciyarsu mummuna ne shine ya Allah maɗaukin sarki ce fa bashirhum bi azabin alim kai musu bishara da azaba wanda take mai raɗaɗi wannan abin da suke koyewa na kafirci da adawa ga manzo Allah zuma babban laifi ne tare da kafircin da suke da ko to shine Allah ko ki sake ce to ayi musu bushara kai in kaji an ce bushara sai ka ta wani abin dadi ne ko amma rasuli ne to bushara ce ta malaman balaga suke cewa idan aka yi bushara a gurin abin da yake ba na alkhairi bane ba na ni'ima bane ba sukhriya ce da tahakkum tahakkumun wa sukhriya wani uslubi ne daga cikin asalib na balaga shine uslubu sukhriya wa tahakkum ayi ma mutum izgili a ce albishir ɗinka da azaba mai raɗaɗi shine Allah maɗauki sarki ce fa bashirhum kai musu azaba kai musu bishara bi azabin alim da azaba wanda take mai raɗaɗi zuk innaka antal azizul karim dan ana domin kai ne magwayi ne mai izza kafin da ta rushe a cikin wuta ya dandani azabar wuta domin shi ne izza ne magwayi ne kaga wannan kalar da aka wuce sukuriya ce ibgimi ne aka rushe to wani uslubi ne idan mutum aka yi mishi irin wannan bishara zai ji a zuciyar shi ma abu mara daɗi to wannan wa'azin ya ake so ya isa a zuciyar shi shi ne Allah ɗauki sarki ce fa bashirun bi azabin alim ka yi musu bishara da azaba wadda take mai raɗaɗi wasu malamai suke cewa yani ita kanta bishara tana ɗaukan harshe biyu kina a gurinsu wannan baya da gaske usubi na at-tahaqqu wadah suke cewa a bishara harshe biyu take ɗauka daman za a iya maka bishara da alkhairi za a iya maka bishara da sharri wadah domin ita bishara malamai suke cewa bishara an ciro ta ne daga tasirin da take alal bashara tasirin da take akan watan mutum in an gaya ma in labari na daɗi ne sai wata ka sayi tasiri da farin cikin da zaka shiga in labari na rishin daɗi ne na na sharri ne sai wata ka ta yi tasiri da baƙin cikin da zaka shiga da gaske su alaƙar misal al'allama shekh nasir sa'adi yake cewa a tafsirin shi a ƙarƙashin wannan aya yake cewa wasu muyatin bishara بشارة بأنها تؤثر في البشرة سرورا أو غما an sanya bishara an sanya masa suna bishara domin tana tasiri a fatan mutum a hali na farin ciki in bishara ta alkhairi ce a hali na bakin ciki in bishara ta shari ce kiran mim dai kowanne ne yana iya ɗauka shin bishara da aka yi musu nan uslubi ne na tahakkum na sukuriya ko kuma asali an yi amfani da bishara a gurinta daman bishara tana iya kasancewa akan abu na alkhairi ko akan abu na shari wanda za ga alkur'ani idan ya yi wa mummune bishara to ni'ima ce da aljanna in ku kafirai ne ya musu bishara azaba ce da wutar jahannama a nan gurin kaga bisharar da aka yi ma da yake suna aka yi ma kafirai ita ce azaba da ta jami'a Allah ba su kirke ce wa bashirhum kai musu bishara da za su kasance suna da wani abu na bishara shine azabun alim azaba mai raɗaɗi bashirhum bi azabin alim kai musu bishara da azaba wanda take mai raɗaɗi sai Allah ya yi istisna'i wanda malaman lugha suke ta istisna'u munqati menene al-istisna'u munqati abin da aka yi togaciya bai da alaka da abin da ya wuce wanda misali shi fasada da mala'ikatu kulluhu ajma'un illa iblisa iblis yana cikin mala'iku ko ba cikin mala'iku to istisna'i ne munqati wadah inda yana cikin mala'iku istisna'i ne muttasil ba munqati bane domin ɗaya daga cikin abin da ya gabata ne aka hudda alhaji misal an da ce ja alqawmu illa zai zai da mutum ne ko kidan ka ga istisna'i ne ba munqati ba al munqati abin da aka yi togace shi bayya cikin abin da ya riga ya wuce yanzu wanda za a wa bishara ga radadi azaba mai radadi mushrikai ne ko to za mu ga kuma an yi togaciyar mumune mumune ba sa cikin mushrikai to istisna'i ne munqati shi ma yana ba da uslubi da azanci na magana na balaga wala shi Allah madaukakin sarki yace innal ladina amanu sai dai wa'inda suka yi imani galiban istisna munqati malamai suna fasarta shi lakin suna fasarta shi da lakin kenan nan gurin innal ladina amanu lakin alladina amanu amma fa wa'inda suka yi imani haka malamai suke fasarta al-istisna al-munqati saboda haka ne zai bada ma'anar da ake so wadan innal ladina amanu sai dai wa'inda suka yi imani wa amilu salihati suka yi aiki nagari su kuma bisharar su sakamakon su lahum ajrun ghayru mamnun suna da baikon lada wanda ba ya yankewa suna da lada na dawwame wanda ba ya yankewa lahum ajrun suna da lada غير ممنون ذات غنيمة تا الجنة دلالة تساكمكو نا الجنة وندا ذات تساهم نعمة من الله مرشي سركي باتا جوكيوم الله مرشي سركي كتاب في سورة هود وأما الذين صعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك ata'an ghayra majbur Allah maɗaukin sarki ke cewa wa'inda suka kasance masu al- masu wannan masu alkhairin lahira ne alladhina su'idu wanda suke da sa'ada da ribauta ta duniya da lahira su ne mummunai fa fil jannati khalidina fiha za a sanya su aljanna su yi ta samun ni'ima Allah suna masu dawwama ma da mace samawa ta zaru matukar sama da ƙasa ta dawo wannan ba ana yin ba sama da ƙasa ta dawwama inna ma uslubi ne na magana ka ce ma da mace samawa ta zaru wada tare da cewa wani Allah lokacin da akwai sama da ƙasar koko ba Allahu a'lam illa ma sha rabbu sai abin da Allah ya so wannan istisna'in ma shin in Allah ya so zai yanke musu ni'ima ko ba zai yanke musu ba wannan istisna'in ma wa yani Allah ta'ala Allah ba ki sarki shi ya sani shi istisna'in zai tabbata ko ba ya tabbata tare da cewa Allah dai a ayoyi da dama ya nuna cewa ni'ima ta aljanna dawwamamma ce har abada sai Allah ya ce a sa'an kiran kaza abin da yana ma kuma istisna'in nan ghayr murad illa ma sha rabu abin da yana gair muradi ya Allah ya ka yi wadi abin da yake kore wanda yake sai ata'an gair mazmum shine ma'anar shahidi zai Allah zai ba su ni'ima kyauta ta ni'ima wanda gair mazmum gair maqsud ba wanda ba a yanke musu kaga anan aya kuma Allah ba ku sarki ce lahum ajrun gair mamnun suna da lada wanda ba abin yankewa bane ba ghayru mamnun ay ghayru maqtu da akwai wani tafsiri a ƙarshen wannan aya innal ladina amanu wa amilus salihati lahum ajrun ghayru mamnun wani tafsiri wanda yake nuna cewa suna da lada ghayru mamnun wanda ba za a yi musu ba gori tafsirin babu ne domin yana da labi wanda yake babu ma'anar shi ba za a yi musu gori ba Allah ba zai musu gori ba cancanta ku kai kaga bayyano duk wanda ya shiga aljanna rahma Allah fadla Allah Allah yana da man yana da gori zai mushi gori kidan kaga ba yayi ba a fasarta shi haka kai wani ya je ya dora yaran mutane musamman malamai na islamiyya ana samun littattafan da suke tafsiri na kisa rasul suna ɗauko irin wannan malamai kowa ya kiyaye wannan aqida ce mummuna yake kokashin wannan tafsirin lahum ajrun suna da lada ghayr mamnun wanda ba a musu gori mamnun yake min al-manni la mamnun nan maqtu ghayr maqtu wanda ba a yankewa to kaga wannan nukta ce muhimma jiddan ya kamata a yi tambayi in tafsiri yana da amfani ana kawo shi dan mu amfana da ma'anar da aka faɗi ko to in bayyana amfani inda akwai aqida mummuna shi ma za mu kashi dan a nuna ne akan hatsarin shi wanda ke kaga wannan nukta bayyana yani yan aljanna tabbas Allah yana da gori akan su zai musu gori zai musu gori akan sa aljanna ne bal manzo Allah sai ya bayyana cewa babu mai shiga aljanna sai da fadalan Allah da rahmar Allah yani aikin da kai a nan doron duniya ba ka tantance shiga aljanna rahma Allah rahma Allah dan kaga da ni'imomin da Allah ya baka a nan doron duniya da makamanta haka Allah ya maka Allah sai alkhairi wannan shine dai karshen abin da ya tsara na tafsiri na wannan suratul nishiqaq idan mun ga a ƙarƙashin wannan surar mun ga yani faɗakarwa da wa'azantarwa akan abin da ya shahi ahwali na tashin kiyama kusan ta rakkaza akan tashin kiyama Allah taimaka Allah ta alkhairi abinda muka faɗi daidai Allah ya sa shi cikin mizanin hasana kuma abinda muka yi kuskure Allah ya fita mana Assalamu alaikum malam ta tambaya.
wa alaikum assalam Tambaya na farko yake cewa malam mutum ne akwai masallaci a kusan shi sai ya tafi na gaba saboda ya fi kwanciyar hankali yana da laifi ko kuma.
na babu matsala idan mutum da akwai masallaci a kusa da shi amma wannan masallaci na kusa da shi babu kwanciyar hankali wajen yin sallah ba a tsaya a cika rukuki da sauransu ba a kiyaye na dubbukan sallah da sauransu ba laifi ya je na gaba Na'am. domin yadda al'amurruka na duniya kake zaɓawa kanka abin da ya yi cancanta kake zaɓawa kanka alaƙar misal in shago ne ka yi zuwa shagon da bai sha bambar a duba kaya kure sai rube yana dora abu da arha yana kawo abu da kirki kake zaɓa ko to haka da addini musamman sallah tabbas ba ɗaya bane ba inda ake tsaye da sallah da rukunanta da sharaɗanta a tsaya a yi ta a nutse a kwanciyar hankali neman in ya zo a nutse a kwanciyar hankali ya yi masallaci a tsaftace hankalin da kwanci a nutse ba ɗaya bane ba inda ya ni ga shi ne kamar shi Allah ya taimaka Allah ya sa haka kuma mu da masallacin da ake yin sallah na'am an yi kokonnan sallah an yi wajiban sallah amma da akwai wasu mustahabban sallah ba a yi ba sai bane wanda ake domin a tabi'a ta dan adam Allah ya halici dan adam bi hubbil kamal wal jamal dan adam yana son ya dinga neman abin da yayi cika yayi fadala yayi kyau to ta yaya za a yi wannan san da kake wa an yi na abu abin da ya yi kamala ya yi cika ya yi kyau ya tsaya a kan duniya ka ba ya tsaya ba kan aji Allah ke maka da sauke kenan babu da shi amma a halin da aka hana ka ka tsallake wani masallaci ka je wani masallaci masallacin ya tsere wajen kiyaye da dubbukan sallah da shakkakan sallah ka tsallake ka je wancan wannan an hana ka wadah kenan matukar ɗaya ne wajen kiyaye na duk baka suna sauran su bayanai ta baka tsallake wani masallaci ka sai wani masallaci ba ba
sai wa tambaya na game ke cewa malam sai dai yan mutum afwan sai dai yan mutum yana da wata maslaha alaƙar misali gurin aikin shi ne ko wannan masallacin su ne masu lura da shi su ne masu jagoranci shi ko makamantan haka ko fa'ida ta karatu a cikin da sauransu na
da tambaya na game ke cewa malam mutum ne sai ya awalla kuma sai barci ɗauke shi kamar na minti goma sha biyar bai tashi ba sai ya kama tsirayen kusan fatata shi na shi zai sake a wannan hukumi na game da lamari na eh, da yake wa suna eh, barci yana warware arwallah ko baya warware arwallah ga malam nura yani malamai na fiɗu sun yi saɓani a ƙarƙashin wannan mas'alar har zuwa gida bakwai mazhaba bakwai ra'ayi bakwai malamai da suke suka kawo amma ra'ayin malikiya a wannan gurin ya fi ƙarfin dalili ya fi ƙarfin hujja kuma ya yi zamtowa tsakatsakiya kuma ya yi dalilai su suka yi ƙarfafawa ra'ayin mazhabin malikiya shi ne mazhabin malikiya suka ce idan barcin wannan mustadrik ne taqim ne a wannan tawo idan ba mai nauyi bane ba sama sama idan mutum ya wuce kana ji miyau bayya iya huto maka bakka ranga da kanka ƙasa ƙasa kai bayyayin bayyayin ƙasa ya dawo gaba kaga ba mai nauyi bane ba in wata iska ta wuto daga ƙara an yi kaɗan koya ne ka iya tashi idan ƙara an aka yi koya ne baka iya tashi kenan zan iska ta iya huto maka sai ne wanda kenan kaga wannan magana su ta yi ƙarfin da ni wanda kenan he ga barcin nan da ya yi tabbas barcin minti sha biyar ma ba a ce ba yayin ba a ce ba saƙi da yau ausafu in barci mai nauyi da akwai wasu ɗan shakan ɗin shi yaya aka yi shi barci a kwance a rairan kaga mai nauyi ne wasu ɗin shi mai nauyi ne barci wanda zai ɗauki lokacin da al'ada dole ya yi nauyi sai dai in mutum bai da lafiya kawo wannan na minti sha biyar ko kuma mutum ya yi wasu ababen da suke nuna barci mai nauyi ne ya dinga langari yana buga kan shi a ƙasa yana tasowa ko kuma mutum ya dinga zub da lallari miyau ya dinga wuto shi kaga alama ne na barci ne mai nauyi amma in barci ɗan gargaɗi ne sama sama minti ɗaya ka tashi kana lura ka san abin da ake da makamantan haka to barci ba mai nauyi ne baya karyawa wani wanda kenan wannan ita ce magana tsaka tsakiya a nan gurin mazhabin malikiya suna da dalili mai karfi kuma sunnan manzo Allah tana karfafa su su suka kalli hadisan da suka zo suka hada suka ce hadisan da suka ce barci bayya warware a walla ana yin barci mara nauyi hadisan da suka ce barci yana warware a walla ana yin barci mai nauyi yan kaga an huta amma in ba da haka ba shi yasa الترجيح yana da muhimmanci dole ne da shi الترجيح shine malamai sun yi sabani dole ne a samu ra'ayin da yake karin da wuri kuma yau kana tare da wannan malamin gobe kana tare da wannan malamin inda dalili ne shine amfanin karatun bikol musarar wanda a jami'o'i duka shine ake yi ba a karanta ba ka yin fito akan maza ba ɗaya sai dai malamin da aka ba a jami'a da ba bangaren shi bane ba ana iya samun kuskure ba bangaren shi bane ba a tafsiri ya karanta ko hadisi ya karanta a bashi da yake wasu na koyar da fiƙin kenan za ta iya sai ya zaɓi na maza ba iya koyar zai da akwai ci gaban da ke da kwai bayan ka karanci fiƙin muƙarar a ware maka iya wannan fiƙin na maza ba na maza ba mu'ayyana a karanta kawai da misal a urdun suna da kulliyat suna da fakilce fakilce na fiƙin malikiya na fiƙin hanafiya na fiƙin shafi'iya na fiƙin hanbaliya wadah yan kaga sai dai ci gaba din ya tsaye
mai tambaya ke to assalamu alaikum mala da fatan asharu lafiya shin mala idan mutum ya yi wankan juma'a kuma sai yi wanka daban na sabon a lokaci guda na juma'a ya fara kuma sannan sai sake na sabon a shin ya halatta yi sallah ko kuma sai ya sake alawa na'am babu matsala kai wankan yani bayan kayi wankan juma'a ka tsora na sabuni babu laifi bal ma ka yi ta a tare babu matsala almihim ne ya kasance kana da wani ruwa wanda babu sabuni a tare da shi wanda zaka tsaraye jikinka da niyyar wankan juma'a ko da a tare ka yi su ka ɗauko sabulunka kai tsaye kana shiga ban ɗaki ka tuka jiki ka wanke shi amma kana da wani ruwa a butarka ko makamantan ka ko ruwanka na so bai kyau ne ko da man shaya ce kake amfani bayan ka ka wanke jikinka ko to wannan ruwan da zaka yi na ɗauraye jikinka ai ruwa ne zalla ko to zai amsa sunan wankan juma haka kuma mai wankan janaba da makamantan haka a hammushe dai ya kasance dai da akwai wani ruwa wanda zaka ɗauraye jikinka in dai har ka ɗaure jikinka wanka yayi wannan kuma da akwai musta'abban wanka yin arwala da muka wanta haka Allah ke baka
sai mai tambaya da ke cewa malam da fatan an sha ruwa lafiya ina tambaya ne akan hukuncin wanda aka haɗa baki aka cutar da wani
wanda aka haɗa baki da shi aka cutar da wani ya yi laifi ya yi abin da bai dace ba kenan bai kamata ba mutum a haɗa baki da shi a cutar da ɗan uwan shi musulmi Allah maɗaukin sarki ke cewa wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan Allah ya ce ku yi taimakekeniya a wajen abu na kirki na kwarai da tsoron Allah amma kada ku sake ku yi taimakekeniya a wajen sabawa Allah maɗaukin sarki laihin da aka haɗa kai da kai aka yi wa wani wannan laihin da wanda ya aikata zai zai samu kai ma kana da shi Allah kiyaye kamar a kashe mutum kamar a bata mutum kamar a yi gulman mutum kamar a yi wa mutum shari da makamata haka duk bai dace ba mutum ya taimaka wajen cutar da dan uwan shi Allah kiyaye assalamu alaikum malam ka bayyana cewa ana bin mutum azumi a lokacin da yake da ciki shin menene ya kamata ya yi na'am mace mai ciki ana bin ta azumi shine karkashin ya halitta iya mace wadda take da ciki ko mai shayarwa ta ajiye azumi in ma dalilin su karan kansu kasu su cutu in ma dalilin ƴaƴansu kasu cutu to idan sun ajiye azumi an halitta musu ajiye azumi ko to ya za su yi wajen ramuwa nan ma malamai sun yi tsafani ara kala-kala wasu malamai suka ce za su rama wannan azumin kuma za su ciyar a wani nan mutu wasu malamai suka ce ba ramuwa ba da ciyarwa kawai ibn shi'an zahiriya maganganu guda biyu a tsakatsakiya suke kowanne yana da ƙarfin dalili na farko za su rama abu hanifa ya ce za su rama da biyu kuma hannu za su ciyar kaɗai kenan mace tana da zaɓi in tana da damar ramawa ta rama azumi in ba ta da damar ramawa ta ciyar rangwame na shari'a ta mata wani maganganun su suka yi karin da wuri ta baina al-if'am ko kuma al ko ta rama azumi in tana da lokaci ko kuma ta ciyar da akwai wata hikima wadda take nuna cewa lallai da shari'a ta musulunci ta ba wa mace mai ciki ko mai shayarwa ta ciyar ba tare da ta rama ba da akwai wata hikima a addinin musulunci an ba wa kai an shar'anta maka ne kana iya barin iyalinka su yi rurrutsa yanzu ga wata mace rurrutsa take in ka ce dole ne ta rama cewa ba ta yi kuma ita rurrutsa take yi daga inda ta ɗauki ciki tana aihuwa ta zama mai shayarwa tana shayarwar shekara ɗaya ko shekara ɗaya da wani abu kahin ta yaye ma ɗan an samu wani cikin to shi haka rama daura za a yi ta yi haka sai ta zama da tijuwa ta ga yawa aihuwa ta wannan magana ta lura da wannan maksad ɗin sauƙi ga iya mace wallahi tana da ƙarfin da biyu shi yasa tiyar ki tiyar ki ji wani abu a kan ki addini hukunci ne miki rangwame ki tiyar miskini ɗaya za ki ba shi mudu don me yake sa don wuni ɗaya mudu ɗaya za ki tiyar duk wuni ɗaya mudu ɗaya duk wuni ɗaya mudu ɗaya ta ga dama ma kuma wanda ta dafa abinci da tattara miskinai adadin azuminta ta ciyar da su su sha su ci su ƙoshi wazan ta in kuma mudu kuma yana daidai da rabin kilo da ɗan wani abu kaɗan ko kuma murnin kwano na tiya domin mudu ɗaya mudu hudu shine yake yin sa'i ɗaya sa'i sa'i kuma yana daidai da tiya guda tiya guda ta kankara shi da kaɗan sa'i ɗaya kuma inda sahin shi ne da kilo sa'i ɗaya kilo biyu da rabi kenan in ka in ka raba kilo biyu da rabi zai baka kilo wannan rabin kilo da dan wani abu kadan kenan maka guda ma ta dauka ta bada ta dan tsara wata dala 20 ko dala 30 kudin tefa ne yayi wadah kenan ko ta ciyar hankalinta a kwance kuma addinin musulunci ne ba ta rangwama wannan da yawa daga cikin mata suna karko yanzu a ce an bar azumi kawai in ciyar kaɗai addinin musulunci ne ba ki dama wadah Allah ya taimaka da dama mata za a gaba sa iya samun dama damar rama azumi da yin wannan misali Allah ya taimaka Allah ya a saboda tambaya ke cewa malam mutum ne ya mance ya tafiya guda biyu a raka ta biyu sai ya mance ya tafiya guda biyu a zama guda sai sallar shi ta bace ko kuma sallar shi bata bace ba ƙari ne sai ya yi sujudu sa ko ya yi tafiya guda biyu ya karanta ta sau biyu ko ta taso na ƙari ne a ba
mai tambaya na cewa shi malam mutum ne ne shi ta ba da shi da lima
na ya zai Na.
ya zai da matsayin sallar shi ba da niyyar mutum niyyar mutum da imamin shi ta bambanta wannan sura ce ta wata matsala wadda take eh, ya halitta mai yin nafila ya bi mai yin farilla ko mai farilla ya bi mai nafila kaga san mu ɗauke amma kuma shi wancan niyyar shi farilla shi wannan niyyar shi nafila ya halitta kai mai nafila ka bi mai farilla mai farilla ya bi mai nafila ya halitta wada hadisai da dama sun zo a kan haka da gaske hadisi na ma'azu bin jabal ya kasance yana yin sallah a masallacin manzon Allah alaga misalin ɗauki misalin sallar isha'i in yin sallar isha'i a masallacin manzon Allah ya yi wajibin shi farilla shi ko kuma shi ne limami a unguwarsu sai ya gama sallah a masallacin manzon Allah ya dawo unguwarsu ya musu sallah shi nafila ce zai yi su kuma masu bin shi farilla ka ga niyyar ta bambanta ko ya halitta niyyar ɗin ta bambanta kawai menene kai ne bi ya zanto ka san in ya kada za ka misali ka karanta masu yin tarawih ka zo za ka yi sallah ta eh, isha'i sai ka san zo ana tarawih ka bi su raka'a biyu sai ka tashi ka suko ka samu ladan jam'i kuma haka kayi sallaka Allah ya taimaka Allah ta alkhairi sai mai tambaya na ƙarshe ke cewa na malam wani ne ake nufi da malaman balaga malaman balaga wani ilimi ne ake ce mishi ilmul balaga ilimi na azancin zance na larabci ɗaya ne daga cikin ilimin muka na yare na larabci irin larabci yana da ilimin muka da akwai abin da ake cewa ulumin lugha a cikin ulumin lugha ilimin muka na lugha da akwai ilimi na nahwu da na sarf wanda su muka yi sani ko ilimi na nahwu da ilimi na sarf da ilimi na ta'biri da ilimi na adab da mufradatul lugha da ma'ajim da ilmin dalala daga ciki kuma ilmin balagha mafi daɗewa ilimi na lugha daga cikin da akwai ilimi na balaga kenan ilimi na balaga yadda ka ga ilimi na nahwu yake gyara ma wani bangare na na larabci ta yadda ba kai ba kuskure a wajen yin larabcin da yadda ake yi to shi kuma ilimi na balaga yana koya maka salo na iya magana wannan kiran shi ne ilimin balaga to malaman balaga malaman ƙwararre na wannan ilimin wata ilimin balawa wannan shi ne zai a kare na muke sun zo da dama ba laifi ba jama'a a yin da da gwargwadon bukata ni da inda gare ne ba matsala in na ne daga yan uwa insha Allah mun san da ga rage farmana ya ce ina da mahshar mahshar mahshar bayan an tada bayan an tada mutane daga cikin kabarukansu za a tafi ardul mahshar falfajiya ta tashi alkiyama shine ardul mahshar falfajiya ta tashi alkiyama a ina za a yi ta Allahu a'lam da wasu za su iya takallufi daga cikin malamai su ce a ƙasa ne ko a ina ne Allahu a'lam inda za a yi ta amma al-ardul mahshar muna yawan maimaita shi kuma kuskure ne muke faɗi da larabci falfajiyar tashi alƙiyama kaga wannan magana wannan tambayar mai muhimmanci ce wadda ardul mahshar falfajiyar tashi alƙiyama wadda
wannan mai tambaya ke cewa malam yayin ciyarwa za ciyarwa za ta kasance game da cikin da yi shekara biyu ko kuma shekara guda
ciyarwa ta azumi ta azumi na za in azumi wata biyu ta yi wata biyu kenan na shekara biyu za ta ciyar muskinai mai yake suna sattin mudu sattin za ta wunda wadda kuma ya sha bambam in wata ya yi ya zamto 29 gare shi kenan 29 za ta wunda in ta gana ma ta tsara wadda kenan za ta ciyar ko shekara biyu ko shekara nawa ne za ta yi kuma an yi so ciyarwa kana yi kana shan azumin karama kabada in san samu ne ciyarwa kin ajiye azumi yau ki bada gobe ki bada amma in miki rangwame kiya iya hada daga baya ki bada jumlatin wahida wadah ba laifi bane amma inda dama ana ajiyewa a bada ana ajiyewa a bada a cikin azumin wannan shi ne abin da ya sara abin da muka faɗi daidai Allah sai cikin bizani hasa ta umma abin da muka da kuskure Allah gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk